بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin biyar ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 19 ga watan august 1996 a shekul allama al-muhaqqiqul muhaddis abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani ya ce الفصل التاسع فصل نترى ثناء الناس على الميت yabo da mutane suke wa mamaci mamaci in ya mutu akan yabe shi yabo na alkhairi ko kuma a zarge shi suka wadda take ta cancanta gare shi ko bata cancanta ba kamar yadda yake yabo din ma mutane sukan yi wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba to shine yace sana'un nasi alal mayyiti bayani akan yabo da mutane suke yi wa mamaci المسألة السادسة والعشرون مسألة عشرين دشدا الشيخ الألباني يتي والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة بفضل الله وفيه أحاديث الشيخ الألباني يتي والثناء بالخير على الميت من جمع من جمع من المسلمين الصادقين yabo nagari wanda za a yi wa mamaci wanda zai fito daga tarin musulmi masu yawa as-sadiki na kuma masu gaskiya a cikin yaban da suke ba ƙarya ba aqalluhum musnani mafi karancin aka samu mutum biyu mutanen kirki musulmi suka yabo na gaskiya game da alheri akan wane min jiranihi na daga makwabtan shi ne al'arifi na bihi waɗanda suka san halin shi min zawis salahi waɗanda suke mutanen kirki wal ilmi kuma suna da ilimi sun san addini don in baka san addini ba yaya za a ka iya ganawa na mutumin kirki ne ganawa na mutumin kirki ne ma sai in ka zan kana da ilimin addini in ba haka ba kana kuntukun jahilin ka ba za ka iya gane wane mutumin banza ba ne wane mutumin kirki ne wanda ya kawo fan hamsin ya baka kai cefane shine mutumin kirki a wurinka kai wanda ya hana ka kuɗin cefane shine ɗan banza a wurinka to kaga kai abin gwajinka daban da abin gwajin shari'a to don haka sai kana da ilimin addini sa'an nan shari'ar musulunci za ta yadda da yabo da za ka yi wa mamaci ɗin sannan Allah ya karɓa kuma sai ka zan kai cikin mutanen kirki ne don kai in ba mutumin kirki ba ne ya za ka kasan hali na gari in kai baka san ilimi ba yaushe za ka iya gane wane yana bin shari'a shari'a a ilmanta ke iya gane ta to shine yace dai aka samu mutum biyu cikin musulmi makwabta daga ainihin waɗanda suka san wannan mamaci mutanen kirki masu ilimi suka faɗi kalma ta alheri a kan shi mujibul lahul jannatu wannan yabo zai wajabta mishi samun aljanna ba dan wai su sun isa ba sai ashekul albani ya ce bi fadlillahi saboda falala Allah dan ka a ce ai tunda waɗanda su wani in suka yabi mutum ai dole ya shiga aljanna ba ai wa Allah dole fa a'a falala Allah ce in kaga Allah ya baka ilimi ka san falala ce ta Allah in Allah ya baka sarauta falala Allah ce in Allah ya baka kuɗi ko mulki ko mukami duk abin da Allah ya baka kasancewa falala Allah ce da ƙarfi da dabara ne wani ya fi ka mun fahimci wannan da kyau ko to sai ce wa fihi ahadith akwai hadisai da aka samu akan haka an al-awwal hadisin farko an Anas radiyallahu anhu qala murra ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama bi jinazatin Anas yace annabi yana zaune sai aka zo aka wuce da wata gawa to malaman lugal arabiya suke sabani kamar yadda muka yi bayani tun farkon wannan littafi jinaza janaza duk ana faɗi to me bambancin su wasu suka ce jinaza makara janaza gawa wasu suka kasanta suka ce jinaza gawa janaza makara wasu kuma suka ce da makarar da gawa duk wanda ka faɗi a kansu duk daidai ne to an ka karanta murra ala nabi sallallahu alaihi wa sallama bi jinazatin an ɗauko wata gawa sai aka wuce wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi na zaune da sahabbai fa usniya alaiha khairan sai aka yabo nagari ga wannan gawa wata tabata'atil alsinu bil khairi harsuna suka yi ta biyo juna wannan ya buɗe baki ya zara harshen shi ya faɗi alheri wannan ya faɗi alheri harshen wannan na bin wannan kowa yana faɗin alheri game da wannan mamaci faqalu suka ce kana amma alimna yuhibbu Allah wa rasulahu mu dai a iya sanin mu wannan mutum da ya mutu yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-imamu muslim ya ruwaito hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin wa'azi sai wani mutumin ƙauye ya zo ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yaushe za a yi tashin duniya manzan Allah ya dakata ya ce me ka tattalawa tashin duniya hadda kake tambayan mene yaushe za a yi ya ce na tattali san Allah na tattali san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ce kayi babban tattali kuma mutum yana tare da waɗanda yake so a ranar alkiyama shi yasa ƙaunar Allah da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban abu ne amma fa sai yayi daidai da yadda kuma shari'a din ta ce karkai irin ƙauna wadda ainihin aljanu suke wa waɗanda suke cuta aljani sai ya shiga jikin mutum ko ya shiga jikin mace sai a ce dan me ka shiga sai ya ce ina son ta ne kuma cutar da ita yake ya zuba mata da ciki so goma so biyar ya wahal da ita amma sai ya ce so ne haka ake soyayya to duk sa'an da kake ƙaunar Allah amma kai jahili ne to cutar da Allah kake duk sanda kake ƙaunar manzan Allah amma kai jahili ne to kana cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ƙaunarka ga Allah da manzan Allah ba za ta taɓa tabbata ba sai in ka san tukuna yaya ƙaunar take yaya ake yin ta ta wacce hanya za a same ta in ba haka ba sai ka zo ka kafircewa Allah da manzon Allah kuma kana cewa kana kaunar su to shine waɗannan jama'a suka ce mu dai a iya sanin mu wannan mutum yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama wajabat wajabat wajabat sai manzon Allah yace ta tabbata ta tabbata ta tabbata wa murra bi jinazatin ana nan dai zaune sai aka sake wucewa da wata gawa fa'usniya alaiha sharran sai jama'a suka faɗi sharri game da ita kaga asana ashe kalma ce wadda take ɗaukan tana daga cikin abdab ana iya amfani da ita ga alkhairi ana iya amfani da ita ga sharri a can wajen alkhairi sai aka ce fa'usniya alaiha khairan anan sai aka ce fa'usniya alaiha sharran can aka yabo na alkhairi nan kuma sai ka ce aka suka aka faɗi sharri game da wannan ainihin gawa wata taba'atil alsinu laha bi sharri har suna suka yi ta biyo wa juna kowa yana faɗin sharri game da wannan gawa faƙalu suka ce bi isal mar'u kana fi dinillahi Allah wadaran irin wannan mutum da ya kasance a cikin addinin Allah ma'ana tir da wannan mutum ya zauna cikin addinin Allah mummunan zama Allah wadaran irin shi فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم sai annabin Allah ya ce wajabat wajabat wajabat ta tabbata ta tabbata ta tabbata faƙala umaru sai umar ya ce fadiyallaka abi fadiyallaka abi wa ummi sayyidina umar ya ce ya manzan Allah fansar uwata fansar ubana da uwata ma'ana na baka fansar uwata da ubana tambaya yake son yayi amma amsa samun ilimi a wurin manzan Allah a rayuwar nan taka menene yafi maka komai shine uwa da uba ko to jawabin da manzan Allah zai baka to shine Umar shi kuma yace na baka ubana da uwata manzon Allah ka bani bayani akan wannan tambayar da zan yi mun fahimci wannan da kyau ko murra bi jinazatin an wuce da wata gawa fa usniya alaiha khairan akai mata yabo na alkhairi fa qulta wajabat wajabat wajabat kace ta tabbata ta tabbata ta tabbata wa murra bi jinazatin fa usniya alaiha sharran aka kuma sake wucewa da wata gawa sai ka sake fakulta aka sake wucewa da wata gawa aka yi mata yabo game da sharri ma'ana aka soke ta aka faɗi sharri game da ita fakulta wajabat wajabat wajabat kace ta wajaba ta wajaba ta wajaba ma'ana ta tabbata ta tabbata faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannatu wanda duk kuka faɗi alheri kuka yi mai yabo na alheri aljanna ta tabbata gare shi wa man asnaytum alaihi sharran wajabat lahu naru wanda kuma duk kuka yi suka gare shi game da kuka faɗi sharrin shi ya tabbata wuta ta tabbata gare shi shine fassarar ta wajaba ta wajaba can ta wajaba na farko aljanna ta wajaba na biyu wuta ma'aiki ya ce almala'ikatu shuhada'ullahi fis sama mala'iku su ne waɗanda suke ba da shaida ga Allah a sama wa antum shuhada'ullahi fil ard ko kuma mutane ku ne kuke ba da shaida ga Allah ga waɗanda ainihin suke a ƙasa antum shuhada'ullahi fil ard antum shuhada'ullahi fil ard ku ne waɗanda ke ba da shaida ainihin ga Allah game da mutane da ke rayuwa a bayan ƙasa ku ke ba da shaida ga Allah game da mutane da ke rayuwa a bayan ƙasa wa fi riwayatin a wata riwaya ma'aiki ya ce wal mu'minuna shuhada'ullahi fil ardi mu'minai su ne waɗanda suke ba da shaida ga Allah a bayan ƙasa a can wata riwaya ya ce antum anan kuma ya ce wal mu'minuna duk ma'ana ɗaya ne dai ma'ana wannan yana tabbatar mana da cewa manzon Allah ya yarda da cewa sahabban nan mu'minai ne kenan ma'aiki ya ce inna lillahi mala'ikatan Allah yana nan da wasu mala'iku zaɓaɓɓu tantiqu ala alsinati bani adama bima fil mar'i min alkhairi wa sharri waɗanda suke magana akan harshen ɗan adam game da alkhairi da sharri ma'ana Allah yana da wasu النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر الله ينادى وسزاب ملائكو waɗanda suke magana a kan harshen ɗan adam gwargwadon abin da yake ga wannan mutum mamaci na alkhairi ne ko na sharri ma'ana duk sa'an da aka yi mutuwa to akwai wasu mala'iku waɗanda suke magana amma a bisa harshen mutanen da ke tare da wannan mamaci halin shi na alkhairi su faɗi halin shi na sharri sai su faɗi to anan duk sa'an da kuka san cewa wane mutumin banza ne aka ba ku kuɗi ku zo ku taru kuna faɗan halayen shi na gari shin wannan ya nuna kenan mala'iku suna ainihin yabo a bisa harshen ku a'a ai mala'iku ba za a haɗa baki da su ba za a ci hanci ba idan ku malaman bid'a kuna cin hanci mun fahimci wannan da kyau ko a fahimci ma'ana hadisin da kyau yabo na alkhairi in dai gaskiya ake faɗi akan wane mamaci ɗin nan to ku da kuke faɗi ɗin nan mala'iku ne ke magana akan harshen ku kalmar manzon Allah kenan wane da ya mutu ɗin nan ɗan banza ko ɗan iska ake faɗin sharri game da shi matuƙar ya cancanta wannan sharrin da kuke faɗi wannan furcin da kuke ba ku ne Muhammad da Ahmad da Isa da Atine da Maryam da waye suke magana ba su waye suke magana mala'iku ke magana a harshen wa a harshen wannan ainihin ɗan adam da yake faɗin munanan halaye to ashe ba ma aljanu ne kawai ke magana a harshen ɗan adam ba ashe hadda mala'iku an gane wannan istinbatin ko ma'ana mala'iku suna iya magana a harshen ɗan adam ba ma aljani ba ko kun ji malamai masu raddi malaman ƙungiya na malaman ɗariƙa aljanu aljani an ce na magana a harshen mara lafiya sai a ce wai aljanin ne yake inyamuranci aljanin ne yake hausa aljanin ne yake kaza kai ya akai kake yi yadda ainihin ɗabi'unku suke haka na aljanu suke dangane da abin da ya shafi addinai da abin da ya shafi harsuna da abin da ya shafi auratayya da haihuwa da ci da sha bambanci shine su mafi yawancinsu fasikai ne mafi yawancinsu kafirai ne kaɗan ne mutanen kirki bambancin kenan kawai amma yadda aljanin garin sokoto suke yadda hausawan garin sokoto suke sokotanci haka aljanin garin sokoto suke yin sokotanci haka aljanin zazzau suke zazzaganci kamar yadda mutanen zazzau suke haka aljanin akwa iban suke yaren cross river haka mutanen cross river yadda mutanen guri suke haka aljanin guri suke to haka wannan gashi manzon Allah ya ce mala'iku suna magana a bisa harshen ɗan adam kai ba a maka ruka ba mata ji suke magana a kai da kake buɗe baki tana cewa wane mutumin kirki ne Allah ya ji ɗanshi Allah ya gafarta mai Allah ya mai rahama kuma ya zama gaskiya kake faɗi to ba kai kake magana ba yanzu mala'iku ne sai a ɗauke ka a kai da kan magori kai ma kai kuma ba a maka ruka ba ma Allah ya kiyaye
أخرجه البخاري الإمام البخاري يتكد وانا حديثي أتكن جزء إلى أكو شافي نقري إيدا سبعين دا بقوي زوا شافي نقري إيدا سبعين دا تقوس دا مج- دا جزء إلى ديار شافي نقري إيدا تسعين دا بيو زوا قري إيدا تسعين دا أكو ومسلم حكى مسلم أتكن جزء إلى أكو شافي نهمسين دا أكو والنسائي دا نسائي أتكن جزء إلى إيدا شافي نقري بيو دا سبعين دا أكو والترمذي دا ترمذي مجلد نبي شافي نقري إيدا همسين دا تقوس وصححه كما إمام الترمذي يا إنجان توانا حديثي وابن ماجه haka ابن ماجه shi ma ya ruwaito wannan hadisi tambihi da zan yi dangane da sunan ibn maja wannan ha ha na sakad ne ba a faɗan shi ibn maja haka za ka ce ba a cewa ibn majaha kuskure ne ka ce ibn majaha a'a haka yake ibn maja kawai na sakad ne is silent kaman ka zo kana turanci ne wannan ke din nan na knowledge ba ta faɗar shi sai ka ce knowledge wannan ke din is silent ba a ba a furuci da shi ka zo kana turanci ba za ka ce listen wannan t din is silent sai ka ce listen to haka a larabci akwai irin waɗannan ha na sakat da makamantansu ma agna anni maliya ma agna anni maliya ha da ta ta zo amma ba za ka ce ma agna anni maliya a'a maliya haka ba a faɗin shi sai dai a jikan tashin shi kaɗan to haka ibnu majah an gane wannan da kyau ko saboda mafiyancin waɗannan malaman hadisai ba larabawa ba ne tsayawa suka yi suka karatu wurjanjan har Allah ya kai su ga wannan matsayi ɗin ke shi yasa sunayen su sai ka ji wannan ibnu maja wannan turmizi wannan nasa'i duk sunayen ba na larabci ba ne waɗannan malamai dukkan su waɗanda suka rubuta kutubu sitta ɗin nan fa imamu muslim ne kawai balarabe balaraban ƙasar iraki na garin naisabor amma duk sauran baki ɗaya daga ‘yan mawara annahari su imamu kirmizi sai waɗanda suke kuma ‘yan ƙasashen rasha su ne su al'imamul bukhari da sauransu amma duk baki ɗaya ba laraba ba ne suka tare kuma su suka yi wa addinin musulunci wannan aikin laraba suna nan suna shan shayi da kaji da farfesu har yanzu abin da suke kenan mafi yawancin masu rubuce-rubuce na duniya a yanzu ma sai ka samu wasu ne waɗanda suka tashi suka yi karatu larabawa daɗi ya musu yawa kawai daɗin su ke tsayawa suna ci Allah ya kiyaye wa ibn majah da ibn majah a cikin mujalladi na farko shafi na 454 wal hakim da hakim a cikin mujalladi na farko shafi na 377 wa tayalisi da abu dauda tayalisi a cikin littafin shi al-musnad lamba hadisi na 2262 wa ahmad da imam ahmad a cikin mujalladi na uku lamba shafi na 179 da shafi na 186 da shafi na 197 da shafi na 211 da shafi na 245 da shafi na 280 min turuqin al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi ta hanyoyi da dama an anas daga anas wa siyaqu li muslim amma wannan lafazin da shaykhul albani ya kawo a cikin littafin shi lafazin muslim ne wa riwayat al-ukhra li ibn majah li ibn majah ɗaya riwayar ita ce a can ƙasa da yake wa في رواية والمؤمنون شهداء الله في الأرض إن إتتي الرواية الأخرى إتتي ذاك جاء كي ويتد قوسي مدورو تو رواية كينا زيادة كما إتتي أتكين لتافن ألباني idan baka san littafin albani ba kada kai wa albani rashin kunya albani ya fi duk wani wanda kake tunanin shi a garin ku kowaye in dai game da ilimin hadisi ne in dai baka kaunar shi ka je kai ashariyar ka can Allah ya gafarta maka amma a ilmance dai ilimin hadisi billahi azim kai kayi kaɗan malamin ka yayi kaɗan malamin malamin ka yayi kaɗan malaman ƙasar ku da malaman garin ku albarka mun fahimci wannan ko kuma littattafan shi idan ba kai karatu hannun waɗanda suka san su ba har abada ka ba fahimtar su abin da baka fahimta ba baka iya miki naƙadi ba ka iya gyaran abin da baka san shi ba dan baka san me daidai cikin shi ne kuskure ba littattafan albani ba ka san su ba malaman da suka karantar da kai ba su san su ba ba ka mallake su ba yaushe za ka iya wa albani na tsari kuma ƙaryar banza kuke ƙaryar wofi in kuna son ku ci gyaran littattafan albani mu za ku zo ku tuhuma a kai mu muke karanta su wani ƙarri'ihim wani ƙarri'iha muna karanta su muna kuma karantar da su to in kun ga kuskure sai ku zo ku gaya mana amma duk masallacin da za ku je ku faɗi dan jahilai su yabe ku aikin banza kuke duk wanda ya kulla akadi da jahili sai ya warware jahili ba a akadi da shi ba a alƙawarin zaman lafiya da jahili kana nan ka gaya mai abin da yake so ne shi yasa kuka zauna lafiya kana nan wata ran duk yadda ka kai da taka tsantsan ka bata mai rai jahili babu abin da yake shari'a take daidai da shi kana nan sai ka faɗa abin da ya bata mai rai wata ran to abin da yasa muke wannan bayani saboda wasu sun tashi wasu ne waltafan Nasir Din Albani Rabbi kar ku damu da su duk baki ɗaya marasa kunya ne ƙaryar banza suke ba su karanta ilimi na musalal hadis ba ba su mallaki littafan Sheikhul Albani ba ba su san Sheikhul Albani ba ba su san ilimi na musalal hadis ba ba su san la ya la ya arifina shay'an fi dinillah ba su san komai cikin addinin Allah ba duk sa'an da Sheikhul Albani ya zo cikin wannan littafi idan ya haɗa riwaya biyu to riwaya ta farko sai koro ta tiryan tiryan tiryan riwaya ta biyu sai kewaye ta da kausi mai doro riwaya kenan idan a cikin ɗayan riwayoyin nan guda biyu an samu ziyada kuma sai kewaye ta da kausi wanda yake mai kwana sama da ƙasan shi ma'ana abin da shekul albani yake nufi kenan tamaman wala yunabbi'uka mislu khabir saboda haka yace wasi riwayatin to wannan wasi riwayatin da yake shine anan shi Sheikhul Albani yake war riwayatil ukhra ita ce wannan riwaya din yake wa fi riwayatin wal mu'minuna shuhada'u Allah fil ardi yake Ibn Majah wannan ƙarin riwaya da aka samu ta Ibn Majah ce wa riwayatin li Ahmad wal Bukhari kuma wannan riwaya da Imam Ahmad da Bukhari shi ma yayo ta wa ziyadati kulluha dukkan ƙare-ƙaren da aka samu din nan shine wannan da yake waye da kausi wanda yake ainihin ne kwana din da yake wa tataba'atil alfin bil khairi fa qalu ila akhirih duk waɗannan ƙare-ƙaren da aka samu baki ɗaya illa lati qabla al-akhira banda wadda ce kafin ta ƙarshe wacce ce kafin ta ƙarshe ita ce al-mala'ikatu shuhada'ullahi fil ardi ita ce kafin ta ƙarshe ziyada ta ƙarshe kuma ita ce inna lillahi mala'ikatan tantiqu ala alsinati bani adama ita ce ta ƙarshe to kafin ta ƙarshe din ita ce al-mala'ikatu shuhada'ullahi fis sama'i to banda wannan riwaya dukkan riwayoyin da ka gani li ahmada imamu ahmad ya rawaito ta a cikin musnad din وللبخاري الأولى منها إمام البخاري كما شير ويتو زيادة تفرقو إتتي وتي وتتابعت الألسن بالخير رواية تفرقو زيادة تفرقو إمام البخاري رويتوتا وللحاكم الأخيرة حاكم كما شير ويتو زيادة تكنسي إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم إلى آخر الزيادة mun gane wasa hahaha kuma al-imam al-hakim yace wannan ziyada ingantacciya ce wafaqahu az-zahabi wa al-imam az-zahabi ya muwafaqa da shi ya yadda da abinda al-imam al-hakim ya hukunta cewa wannan riwaya sahihiya ce haka ya faɗi a cikin talhisul mustadrak sai shaykh al-albani yace wa huwa kama qala haka magana take kamar yadda hakim da az-zahabi suka faɗi albani ya yadda sai ai fatiha a tashi kenan وأخرجه أبو داود الإمام أبو داود السجستاني السجستاني الإمام أبو داود السجستاني ده أبو داود الطيالسي الطيالسي في أبو داود الطيالسي لكاتب في المسند أبو داود السجستاني من لكاتب في السنن to duk sanda kaji an ce rawahu abu dauda an yi shuru to shine abu dauda mai as-sunan shine wannan an fi samun sa a kasuwa wannan yana da wahalar samu shi al-musnad mun fahimci wannan da kyau ko kullum kamar yadda nake gaya mana waɗannan tafai ana gaya maka ne dan ka je ka siya ka mallake su ka koyi ilimin mutsalil hadis ka karanta su in ba haka ba nan da shekara talatin fa in Allah ya raya ka kai ne za a zo ana rikici da kai da samari samari za su je su kulla kansu ɗaki su kwana suna karatu sai an zo ka sawo alkyabba ka riƙa kandiri da malafa shi kenan duk abin da aka faɗi ta ce ko kun yi karatu kin da kun yi karatu ne fa ku daina yin ƙarya fa jama'a kun yi karatu kin da ya aka yi baka san waɗannan matsaloli ba duk karatun da kai ba shi tsaya idan baka san alqur'ani da sunna ba billahi allazi la ilaha illa huwa karatun ɗan wuta kai wuta za ka tafi kai karatun ɗan wuta ne baka san alkitabu ba baka san as-sunna ba annabi Musa da aka aiko shi da Fir'auna me yasa Fir'auna ya zama ɗan wuta Allah ya ce inna arsalna ilaykum rasulan شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا يا ku musulmi mun aiko muku da manzo yana mai shaida a kanku kamar yadda muka aiko wa da fir'auna manzo fa asa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba wa nashi manzon idan kai kuma baka san sunnar naka manzon baka bauta wa Allah da wani abu da ba shi yazo da shi ba ba addinin ku da fir'auna ba yadda fir'auna ya shiga wuta haka zaka shiga wuta sai ka waye gari ranar alkiyama ana ce maka udkhulun nara ma ad-dakhilina shiga wuta tare da ɗan wuta dalili innaka lam ta'budu Allah qat tun da kace baka taɓa bautar Allah ba li'annaka abatta Allah بغير ما أنزله الله وبغير ما عبد الله محمدا صلى الله عليه وسلم ka bauta wa Allah ba da abin da Allah ya saukar ba ba da abin da Allah ya bautar da manzon Allah shi ba addinin ka ba zai karbi ba da wanda yake aiki da hadisan ƙarya da bamagudan da ya mutu shekaru aru aru fa yadda wancan zai tafi wuta haka wannan zai tafi wuta fa saboda yadda wancan bai bauta Allah ba haka wannan ma bai bauta Allah duk sanda ka ɗauki hadisi aka ce bai inganta ba kace za ka yi aiki da shi haka ma'ana bai inganta ba bai inganta annabi ya faɗa ba abin da ake nufi kenan to kalmar bai inganta din ba ma sai aka yi rashin sa'a mutanen ƙasar mu ba su fahimta abin da ake nufi wai sai ce wai to yaya aka bai inganta ba a ina ne annabi yake bai inganta ba ai ƙarya aka yi mishi da annabi bai taba jin labarin wai an ce yau musamikun yau harikum ran azumin ku ran layyakku annabi bai taba jin labarin wannan magana ba annabi bai taba jin labarin wani la salata li jaril masjid illa fil masjid ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba jin labarin ikhtilafu ummati lakum rahama ba annabi bai taba jin labarin ashabi kan nujumi ba duk wannan wasu yan iska ne suka kaga suka danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga ran da Allah ya aiko shi yana da sojoji masu kare shi har duniya ta tashi ba za a ce sunna shi kule ba sai wasu sun ce tas saboda haka duk inda aka yi wa manzan Allah ƙarya sai sun tashi sun kare sai a'a ba manzan Allah ya faɗi ba Anas yana da rai fa aka yi ƙarya aka danganta gare shi Allah ya mai tsawon kwana ya ƙaryata abin faka fallahu almu'minin alqital Allah ya tare wa mu'minai wannan bala'in amma mu kasashen mu ba a samu wannan labarin ba shine har yanzu ake bauta Allah da wannan ƙaryar da aka yi wa Anas Anas ya ƙaryata yana da rai aka ce wai Anas ya ce annabi yana yin alƙunuti a sallar asuba har ya mutu wai har ya mutu yana yin alƙunuti anas da ranki aka zo aka ce anas wai ka ce annabi yana alƙunuti a sallah asuba har ya mutu ya ce wallahi ƙarya suke mini ya ce annabi bai taɓa yin alƙunuti da sai in wani bala'i ya faru sai ya ɗaga hannu yana alƙunuti a bayyana mamu suna cewa amin a dukkan salloli baki ɗaya yace abin da annabi yake ne yace amma ni ban faɗi wancan ba tun yana da rai aka mai wannan ƙaryar ya ƙarya safa amma wannan gashi da ita ake bauta Allah kasashen ma asbahin gobe sai ta samu wasu suna Allahumma inna nasta'inuka to yanzu jama'a dan Allah idan aka ce koyon ilimi na matsalar hadis ba dole bane don Allah ba a hallaka mu ba da a ce mutane ba su karatun ilimi na matsalar hadis ba ya za a iya gano waɗannan hadisai da aka tashi ana aiki da su ba daidai bane to ka je ka ɗauki littafin nailal autar na al'imam muhammad ibn ali al-shaukani ka duba ka gani addara kutun shi ne fitar da waɗannan hadisai baki ɗayansu kuma dukkanin su ba su inganta ba mafi karancin littafi ɗauki bulugul maram ka ga duk ya fashe mas'ala ɗaya bayan ɗaya ba kyau yin alƙunuti a sallah asuba dan ba hauji ba a ce ba kyau ba bai gane ba kyau in aka gama karatun fatiha ya ruhi duk abin a riƙafa قراءة رقبية وروحية والليل إذا ساجية بعد ساجية أكتن قرآن يا جماعة والليل إذا ساجية بعد ساجية mun mun fahimci wannan ko a qira'a a zo a yi ta gata nan gurguwa ana gama kuma sai kaga an yi dip me ake ana kanuti kanuti suke cewa ana kanuti shikenan ana gama kuma sai a yi ruku'u a ina kuka samu wannan addini a cikin hadisi ne na ƙarya ƙarya aka aka danganta ga annabi amma baka fahimta ba sai sa kullum muke muku addu'a Allah ya sa ku fahimta Allah kuma ya gafarta mana tare da ku amma kuna bauta Allah da abubuwa waɗanda yake rubabbu ga su mun fahimci wannan da kyau kuma mutanen ƙasar mu suna da neman falala to kuma malaman hadisi da ita sun san wannan sai suka littattafai na hadisi duk abin da kake so sai ake maka ga falalar shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma sai sai dan ne ma sai aka bi aka danne na gari din sai aka ɗago munana za ka zo ana tabbata Allah da waɗannan abubuwa malaman cikin in sun kafa hujja da waɗannan hadisai sai waɗannan hadisai su suna ganin su daidai ne Allah bai nuna musu kuskuren da ke cikin waɗannan abubuwa ba su suna da uzuri Allah ya gafarta musu amma kai yanzu Allah ya bayyana malamai da za su tsaya su bayyana Allah ya kawo kafai da za su tsaya su bayyana aka bayyana ta ce a'a malam wani har ya mutu bai faɗi ba wani har ya mutu yana yi duk garin nan ana duk duniya ana yi kenan kai kai asara mafi yawancin duniya ne ake kafirci don haka Allah ya ce wa in ka kai aksara man fil ardi yudalluka an sabili in ka da mafi yawancin waɗanda ke bayan ƙasa sai sun fatar da kai sai sun raba ka daga hanyar Allah to duk waɗannan hadisai bangan Allah bai faɗe su bane in aka ce maka bai faɗa ba ƙarya ne sai ka ce kun ji an ƙaryata manzon Allah wa waye zai ƙaryata manzon Allah ka taɓa jin malamin hadisi ya ƙaryata manzon Allah malaman hadisi faɗa suke da abubuwan da ake danganta manzon Allah akan haka suka tashi suka yi littattafai ga sunan birgi kullum muna faɗin su اللالئ المصنوع في الاحاديث الموضوعه الامام السيوطي كنا ابن الجوزي موضوعات الكبرى ملا علي القاري الموضوعات الصغرى الموضوعات الكبرى الشيخ الالباني مجلد يقول في سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه واثارها السيء في الامه الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه الفوائد الموضوعه في الاحاديث الموضوعه مقدسي سوكاني سني غاسنا سي وند الله يبو اباكين كفا قد لك كفي سنت دبي akan bayyana hadisan ƙarya idan kai ba ka san ilimin da za ka iya tafiya da wanda ya sani ya zauna ya tace tafiya ta karanta dan Allah ba sai ka fitar rudani ba kama sai ka ce mu mu ba mu da ilimi ba
ku kuna shiga harkokin ilimi Allah ya shiryar da mu shine sai yake cewa wa Abu Dawuda wa akhrajahu Abu Dawuda Abu Dawuda ma ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na biyu shafi na 72 wan Nasa'i wa Ibn Majah wa Tayalisi Nasa'i da Ibn Majah da Abu Dawud da Tayalisi duk sun fitar da ainihin wannan hadisi a cikin lamba ta 2388 a cikin al-Musnad na At-Tayalisi kenan wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na 261 da shafi na 466 da shafi na 470 da shafi na 498 da shafi na 528 min tariqaini Ahmad ya fitar da wannan hadisi ta hanyoyi biyu an Abi Huraira daga Abu Huraira ba daga Anas ba kaga hadisin ya zo ta hanyar sahabbai biyu kenan wa ziyadatul akhira lin nasa'i anhu ziyada din ta ƙarshe wannan da aka samu inna lillahi mala'ikatan tantiqu a cikin riwayar Abu Dawuda a cikin riwayar Abu Huraira to wanda ya fitar da ita kuma shine annasa'i wa isnaduha sahihun isnadin ta ya inganta wa tariqul ukhra ɗaya hanyar kuma ta ainihin wadda aka faɗi cewa hanyoyi biyu ne isnaduha hasanun tana da kyakkyawan isnadi ita ma al-imamu ahmad ya fitar da ita mun gane wannan da kyau ko ka ji takhrijin kenan waɗannan hadisan baki ɗayan kana son ka ga yaya akai suka zama sahihai yaya akai akai duk sai ka je ka ɗauki silsilatul ahadith sahiha ta shekul albani ya fayyace ɗaya bayan ɗaya a ilmance za a shafe kamar shafi biyar ana tattake wuri akan hadisi ɗaya ba dan ka haramta wa kanka wannan alherin ba anan ma sai ka ƙware in ka koyi ilimin hadisi sai ka ɗauko littafin shi kana kallon kuma yadda ake aikin anan kuma sai ka ƙware to sai suka hana ka karantawa su ba su koya maka ba su ba su kuma nuna maka inda ya kamata ka je ka koya ba sai dai ka zauna shi kenan sai ka zama mai sai ka zama ɗan agaji kana yawo da roba kana neman taimako yara suna can suna karatu shi kenan ƙarshen lokaci zai zo waɗannan yara sun zama malamai kai kuma shi kenan kana nan an baka sai dai ka kwaɓa hularka kana neman taimako a lokacin da an barka ka zage kai ma da tuni ma ka fi su malanta to dan haka duk malamin da zai ce maka kakkai karatu wurin wane kar kai karatu wurin wane to malam zauna ka karantar da ni a to ai ni ba zan iya koyar da kai wannan ilimi ba a to ban in je can din ba shikenan ba ka yi wa mutum izalatul bid'a wa iqamatul bid'at ko bid'a ina la yuslihu hadha ka hana mutum ya karatu kuma kai ba za ka iya karantar da shi ba kuma ba za ka nuna mashi inda zai karatu ba dan menene za ku ci amanar mutane waɗannan mutane Allah ya danka amanar su a hannunku saboda kun ce za a bi sunna suka zo suka bi ku idan kuka ki bin sunna din nan mutanen nan za su rabu da ku dama suna neman gaskiya ne suna ganin inda sunna take sai su watsa su ba ku gudu الثاني حديث نبي أتكن وانا بابي عن أبي الأسود الديلي قال أبي الأسود الديلي ونتابعين يتي أتيت المدينة ناجي مدينة وقد وقع بها مرض cuta ta annoba ta faru a ƙasar Madina lokacin da naje wa hum yamutuna mautar rabi'a suna mutuwa mutuwa ta gaggawa da an zo an sanar da jana'iza nan ana dawowa kuma sai a ce wani ya mutu shi ma haka ake ta annoba a garin Madina Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fajalastu ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sai na zauna kusa da sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara mishi yarda famarrat jinazatun ana nan sai wata gawa ta zo za ta wuce kaga wannan menene mujazi ne gawa ta zo za ta wuce a gawa ba ta wucewa da kanta sai dai a wuce da ita amma sai ce famarrat jinazatun jinazatun fa'ilun marfu'un bi dhamma adh-dhahira fi akhiriha fi akhirihi kaga ita ce fa'ili to amma yaya gawa za ta wuce da kanta mujazi kenan wannan to mujazi wani iri mujazi mursal ko mujazi akali
wanne ne ba wanne ne ba ba mustalahin ba ba balaga ba ba nahau ba ba sarf ba ba subhanallah wallahi dole sai an tashi an yi karatu in ba haka ba fa bahaushe zai zauna a kaskanci cikin addini da cikin rayuwa kabilun ƙasar nan sun zage suna ta karatun boko kabilun ƙasar nan sun zage suna ta karatun arabiya bahaushe yana nan zai mutu da ƙawa'idi a hannu mun fahimci wannan ga 'ya'yan inyamurai can a abia state a ƙauyen anofiya a makarantar da rabitatul alamin islami ta zo a ƙauye ne na inyamurai 'ya'yan inyamurai suna nan suna koyon addinin musulunci bana ɗaya daga cikin 'yan makarantar da ya je daura a kano shine ya yi na ɗaya duk baki ɗayan hausawan kano da sauransu ya shallake su kenan ba bahaushe ba kuma bahaushe yana nan ma a tamanni mu ne mu ne mu ne mu ne shi kenan dama duk ran da kace ana daga ran nan kuma za ka zama ba kowa ba tun ran da iblis ya ce ana khairun minhu tun daga ran nan ya zama huwa sharrun minhu ila yawmil qiyama to ƴaƴan inyamurai ne suna nan rabitatul alamin islami ta je ta gina makaranta da ta firamare da ta sakandare ana ci da su ana sha da su ana tufatashe su a ba su littafi da fensiri da komai kyauta a karantar da su fi sabilillahi duk yaron da ya fita makarantar ka'ida fa to ya sauke alqur'ani suna nan za ka ji ɗan inyamuri yana sarrafa larabci a bakin shi tantagarya mala wani bai taɓa zuwa arewa ba bahaushe yana nan zai mutu da bakin ciki ai in baka da ilimi da bakin ciki za ka mutu duk wanda bai da ilimi da bakin ciki yake rayuwa kuma da bakin ciki zai mutu wajibi ne mutane su wa kansu faɗa waɗannan maganganu da ake faɗi ana faɗa muku ne don ku yi gyara in kun kasa fahimta kun ce kullum ana zuwa ana zagin kabilar ku oho ba ruwanmu da kabilanci ba ma goyon bayan kabilar ku saboda mu ma ba mu san kowace kabila ba ce mu dai abin da muka sani mu kabila annabi ne kawai shi kenan amma mu ba mu san wace kabila ba ce balle ku ce ba mu san kabilar ku ku ga kabilar ku mu dai kabila annabi ce sallallahu alaihi wasallam saboda haka gyara annabi ya zo da shi kuma ku kun sake an baku a baya shine ake faɗakar da ku don ku gyara duk inda ka je aka fito da result na wayek sai ka ga 'ya'yan hausawa su suka fi faduwa duk inda ka je ka samu an ɗauki admission a cikin jami'o'i sai ka samu 'ya'yan hausawa su ne a baya me yasa ba su cancanta da a ɗauke su ba duk yadda ka kai da kishin ka kana zaune a ofis za ka ɗauki 'ya'yan hausawa za ka ɗauki 'yan arewa dan Allah in ba su cika sharaɗi ba ga waɗanda suka je suka cika sharaɗi ya za a yi ba yadda za a yi an ce ana neman kwata na kaduna misali ku kawo mutum ɗari yaro ashirin ne suka cancanta yara daga cross river an samu mutum ɗari biyu in cancanta sai a ɗauke su ku zo kuna ta ƙunƙuni cewa suna fata jarabawa in ma suna fata jarabawa nan ga screening nan ana ai ana tabbatar da waye ya sata waye ke da gaske to saboda haka dole ne mutane su yi wa kansu fada akan irin waɗannan sai mu dawo kan karatunmu ko sai a bada jawabi ai da muka ce marrad jinazatun muka ce mujazi ne to mujazi mursal ko mujazi akali mujazi mursal ko mujazi akali dan kama din ta kenan sunan wani gari a kasar katsina eh mujazi mursal shine a ce sarki ya gina garin sarki ya gina garin san san ba sarki ne zai kwaɗe ya sa tu maza gida ya shara yana gini ba baya waye aka gina ba sai a ce ne sarki ya gina amma ba shi ya gina ba kaga mujazi mursal kenan shine Allah yake was'alil qarya yake cewa ka tambayi alqarya za a tambayi gari gari zai jawabi ma'ana was'al ahlil qarya was'al ahlil qarya ka tambayi mutan garin mujazi akali na fito na koshi a'a ba kai ka kosar da kanka ba da kai ka kosar da kanka ai da ba za ka fi tuwon ba kace kuma na koshi tuwon ma a hakika ba ke kosar da kai ba Allah ya kosar da kai amma a ƙabi'ance sai ake cin tuwon ko sanadin to mujazi akali to wannan yace famarrat jinazatin sai gawa ta wuce to mujazi wani iri kenan mursal kenan ka gani yanzu da an yi maka bayani zaka fahimta na'am eh waɗannan malamai su faɗi da wannan suna waɗannan malamai su faɗi da wannan suna malaman kufa malaman basra waɗannan sai kaza waɗannan sai kaza wani a samu saɓani wajen lafazi wani a samu saɓani wajen abin da ya shafi ainihin wato hukunci mun fahimci wannan da kyau ko fa usmiya khairan sai aka yabo na alkhairi ga wannan gawa fa qala umar sai sayyidina umar yace wajabat ta wajaba ta tabbata fa qultu ni abul aswad ad-dili sai nace wa ma wajabat ya amiral mu'minina ما وجبت يا أمير المؤمنين منين يتبت يا سرك المؤمنين قال sai Umar ya ce kultu kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya faɗi haka ni ma na faɗi me annabi ya ce ayyuma muslimin shahida lahu arba'atin bi khairin adkhalahu Allahu aljanna duk mutumin da ya mutu aka samu musulmi suka yi mutu da cewa shi ne mutumin kirki ne zai shiga aljanna ma'ana Allah zai shigar da shi aljanna kulna sai mu muka ce to annan ne malaman hadisi kowa ya zara alƙalamin su dangane da kulna abdamir ya'udu ila sahaba aw ila attabi'ina ka abul aswad addini kulna sai muka ce wasu malamai suka ce sai sahabbai suka ce wa annabi wa salafatin qala wa salafatin har da mutum uku sai ce eh wasu kuma suka ce a'a waɗanda ke zaune a wurin Umar ne sai suka ce har da mutum uku Umar ya ce eh har da mutum uku kamar yadda Annabi ya ce to amma malaman hadisi da suka tsaya suka tace sai suka ce kulna din nan yana komawa ga sahabbai ne sahabbai sai suka ce wa talafatin har da mutum uku qala sai Annabi ya ce wa talafatin kulna sai muka ce wasnan har da mutum biyu qala wasnan har da mutum biyu iyakar maganar da ta faru tsakanin sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan haka malaman hadisi suka tace sai shi wannan ainihin abul aswad addini sai ce summa lam nas'alhu fil wahid sai kuma bamu tambayi sayyidina Umar ba game da ainihin mutum daya ma'ana su sahabbai sun ce har uku annabi yake har uku har biyu har biyu to sai suka yi shiru anan abul aswad addini yace sai bamu tambayi sayyidina Umar game da tun da mun ji yayi shiru daga biyu to kun tambaye shi game da daya sai ba mu tambaye shi game da haka ba wannan magana kuma ta shi abul aswad addili ce akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi to abin da ake son a nuna ashe ko mutum biyu akalla suka yi shaidar mutum ko to zai shiga aljanna saboda falala Allah shine abin da Sheikhul Albani yake in aka samu mutane musulmi suka yabi mutum zai shiga aljanna mafi karanci shine biyu kaji dalilin shi a cikin wannan hadisi kaji addinin na Albani din kenan a cikin hadisi ake sai kuma addinin ka an ciro maka shine daga littafan kazanta littafan ɗariƙa da littafan bible new and the old testament a nan ka kuɗi nan kake bauta wa Allah da an kuga an kuga sai a ce kana rajulun fi bani isra'ila kana timra'atun fi bani isra'ila annabi ne zai faɗi wannan in ba annabi yake kana rajulun fi bani isra'ila ba to duk wanda yake kana rajulin fi bani isra'ila to ya dauko mana isra'iliyat kenan zai ba mu old testament kenan dan ne zamu dauki tsohon alƙawari ga qur'ani a hannun mu mun gane wannan da kyau Allah ya ce wa anzala taurata wal injil sai ce ne min qablu hudan linnas da kan a taura da injila suke shiryar da mutane da kenan yanzu fa sai Allah ya ce wa anzala al-furqan shi kenan yanzu a taura da injila ba sa shirya da mutane ne ke shirya da mutane shi ne alƙur'ani أخرجه البخاري البخاري كتاب وانا حديثي والنسائي والترمذي وصححه ده نسائي ده ترمذي كما ترمذي يا انغان وانا حديثي والبيهقي ده بيهقي اكتم مجلد هنا هدو شافنا سبعين ده ديار بس انا كده شيخ الالباني يا كاو حديثي ده بفقي شافي ده انا لكافي انا نسين شافو فكان بفقي نوان من لكافي اكتم بايا كي دي دي ده وانا ميدان هكا باكي يا ميمي تعالى a ilmance shekul albani yake gudanar da wannan sana'a ta ilimin hadisi ai ko ko sassaka ƙwarya tafi ƙwarya ta shekara saba'in kana yi ai ka yanci balle hidimar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekul albani ya fara koyon karatun hadisi tun yana shekara goma sha uku a duniya yau shekara shi tamanin da uku a duniya shekara saba'in kana abu ɗaya haba ai ko me kake ta ƙware akan haka ba ka ganin ko shekara biyar mutum yana shan taba in ya busa ta baya fitar da ita ta baka saboda me saboda kwarewa sai fitar da ita ta hanci kai ko da ka dan fara koya yau sai ka tage sai sai tari nan da nan zai ga yana ƙara yiwa asibiti mun fahimta nan balle wannan shekara saba'in abu ɗaya ake yi ba dare ba rana aikin kenan kun fahimci wannan da kyau ko yana shekara ashirin kuma ya fara rubutu a cikin ilimi na musalal hadis ya fara da takhriji tartibin takhrijin ihya'u ulumuddin wanda al-hafiz al-iraqi yayi yayi takhrijin su tun yana shekara ashirin ma'ana tun yana shekara ashirin kenan ya fara rubuce rubuce shekarar shi nawa kenan yana rubutu yana da shekara tamanin da uku yau a duniya kuma tun yana da shekara ashirin ya fara rubutu yau shekara sittin da uku yana yi manzon Allah hidima idan da gaske kake sunnar ka wannan sunna yake wa hidima shi za ka yi wa rabbi kai wa kumaini mana da shi kuma yake sukar sunnan manzon Allah inda gaske kake ko الشيخ الألباني يا كاو حديثي أتكلم لتاف في صفة الصلاة وأن أكر ويتوش أتكلم لتاف غريب الحديث مع أبو إسحاق الحربي حديثي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يكتب بسند ذي كافي دقى صلى في دنك الحنين كأورا أكسهكا أبو إسحاق الحربي يكتب دوانا حديثي أتكلم لتاف في غريب الحديث مجلدة تبير جزء نبيو كافي نقري بير دا عشرين دبير دي, دي. to abin da Sheikhul Albani ya kawo kenan daga cikin wannan littafi cewa haka annabi yake yi sai Khumaini ya zo cikin littafin shi tahrirul wasila shi kuma a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari ɗaya da saba'in da biyu sai ce kada ka sake ka dunkula hannun naka in za ka tashi sai dai ka shimfiɗa da a Sheikhul Albani da Aljairul Khumaini wanne ne yake sukar sunnar manzon Allah Khumaini yake suka dan me baka je masallacin ahlus sunna ka soki Khumaini ba idan da gaske sunna ka soki ko an fahimta Al-Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani a cikin littafin Sifatus Salah ya kawo farko cewa ga yadda annabi yake daga hannu yana miƙe hannayensa haka ya tsinki yana miƙe su kuma su kalli al-qibla haka ya tabbata daga annabi duk cikin littafai wannan rawahul jama'a duk baki ɗaya malaman hadisi haka suka rawaito annabi yake yana miƙe ya tsinki haka Humaini a cikin wannan littafi ta harirul wasila a cikin mujalladi na farko sai yake kai kuma kai haka haka shi yasa dan shi'a haka yake wajen kabbara harama haka yana dunkule yatsu ne haka to al-Sheikhul Albani ya goyi bayan sunnan manzon Allah Al-Jair al-Humaini ya soki sunnan manzon Allah ka je masallacin ku ka soki Humaini mana duk ahlus sunnan duniya za su fara maka sai ka soki Sheikhul Albani ne maka to kai angulu ke da kan zabo dan shi'a ne shigo cikin ahlus sunna ko ko jama'a ina fatan an fahimci misali na da kyau wannan ya goyi bayan sunna manzon Allah kuma kai ahlus sunna ne wannan ya ce ki sunna manzon Allah kuma kai ahlus sunna ne wai maka ne cikin su wanda yake ki sunna tunda kai danta ne to kuma shi kake suka addinin ku da kuma ne kenan yasa masu sukar dunkula hannu din nan in za a tashi kullum mune musu nasiha ina goyon bayan mazhabin Khomeini ne mazhabin Shi'a ne yake za a tashi a tashi da haka ta iya ruwa ku ce haka kuka gada ta da ma haka kuka gada ai bata ne yadda aka gado daga Allah daga Annabi shine gado na gari to yaya haka in za a tashi a dinkul hannu to amma shi a ce suka ce kada a haka saboda suna da ka'ida ka je ka ɗauki littafin su miftahul karama fi fiqhul imama a cikin juz'i na farko suka ce duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar waɗannan sahabbai bai tabbata ta hanyar ahlul baiti ba suka ce wannan ba zai taɓa zama addini a wurin su ba to kuma sahabin da ya ruwaito cewa annabi zai tashi yana dunkule hannun shi shine Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar a wurin sun shi'a suka ce munafiki ne saboda abdullahi dan umar da fitina ta tashi sai yake manzon Allah ya yi mana wasiya ya ce idan fitina ta tashi tsakanin musulmi kada mu shiga in za mu iya sulhu ne in ba mu iyawa kada mu shiga saboda fitinan su saboda haka abdullahi dan umar sai ya jaje su guda sai suka ce munafiki ne mun fahimci wannan da kyau to shi ya ruwaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam malamin da ya fitar da wannan ainihin hadisi kuma shine Abu Ishaq al-Harbi ɗaya cikin ɗaliban al-Imam Ahmad ibn Hanbali al-Imam Ahmad ibn Hanbali malami ne cikin malaman hadisi da fiqh to da al-Imam Ahmad da al-Imam Malik da al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Shafi'i Khumaini ya faɗi a cikin littafin shi Kashful Asar yace waɗannan malaman fiqh guda hudu ba su da uzurin da za su gaya wa Allah bai saka su a wuta ba to kun ji masu zagin malaman fiqh me yasa ba ku yi musu rabbi ba inda gaske take yi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shirya da mu muna gaya muku wannan ne don ku yi hattara ku yi hattara ku san abin da kuke idan ku gidadawa ne to kan ku ya rinka wayewa a cikin duniyar ilimi in ba haka ba Allah ya ce wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu hu aqrabu littaqwa dan kana kin wani yayyawa na kakkasa ka yin adalci game da shi Allah yake kai adalci adalcin nan shine zai ja ka ya kusanta ka da tsoron Allah amma ba ka ƙaunar wane to duk abin da yake ƙauna kuma ba ka ƙauna ai zalincin ya yi yawa Allah ya shirya da mu waɗannan bayanai sai wata har yanzu ban yi wa mutane bayani akan kuma ne da ta fitina da shi a har yanzu ba a yi bayani akan da duk baki ɗaya ana ɗan ɗaɗɗe sanarwa ne za a samu wani lokaci in sha Allah da za a yi duk waɗannan bayanai da wasu ɗannan shigohi da shi a suke kawowa da bayani akan tantagariyar kafircin kuma ne waɗannan matsaloli fiƙihiyat ne ma'ana matsaloli ne far'iyya matsaloli ne na fiƙihi ba wai a kansu ne aka kafirta Khomeini kamar yadda wasu suke cewa ba an kafirta Khomeini ne saboda Khomeini ya tabbata kafiri ala tahta a ka'ida alqur'aniyya wa sunna a ƙarƙashin ƙa'idar qur'ani da sunna Khomeini ya kafirta kuma bi ijma'il muslimina min shia wa sunna musulmi baki ɗaya waɗanda suke cikin hayyacinsu game da addinin musulunci sun yi ijma'i akan cewa Khomeini kafiri ne idan kai baka san haka ba ka je ka ɗauki littattafan su guda biyu sun isa misali da littafin su kashful asar da kuma littafin su al-hukumatul islamiyya kashful asrar kashful asrar wai kenan asiri yake wa sahabban annabi idan da gaske Khomeini yake kiyayyar Amerika ya rubuta littafi mana kasu asrari amurka duk duniyar musulunci za a goyi bayan shi ya tona asirin amurka amma me yasa Khomeini bai littafi ya tona asirin amurka ba sai littafi yana tonan asirin sahabbai me suka miki wanda baka zauna tare da shi ba za ka iya tonan asirin shi kuma ba da dalili ba wai sai suke muku alhafiz ibn hajar al-asqalani a cikin al-isaba da cikin fatihul bari ya tabbatar da cewa wai muziratu bin shu'ba mazinaci ne wa ya gaya maka yaya kuke wa malaman hadisi ƙarya ku ba ku san hadisi ba fasalu ahlal zikr in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zikr abinda al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo cikin fathul bari da cikin al-isaba an a fi tamyiz sahaba game da mughira bin shu'ba ya kawo cewa an zarge shi da cewa shi mazinaci ne yace ittihima an tuhumce shi duk mutumin da ya amfani da kalmar an tuhuma sun ya yarda da wannan magana ne kuma in kai baka san ilimi ba ka je ka binciki malamai ibn hajar ya kawo wannan magana ne don ya karyata ta in ba haka ba me za ka ce game da iskar annabi Yusuf da Allah ya kawo cikin alkur'ani tuhuma shi kenan ta tabbatar da laifi Allah ya kawo iskar annabi Yusuf ne shi da wannan mata ta al'aziz don ne don ya karyata a ko ba haka ba ko za ka ce ya kawo ne don ya nuna cewa gaskiya ne abin to haka al-imam ibn hajar al-asqalani ya kawo dan ya nuna cewa wannan magana ƙarya ce amma sai ce ai ga shi a cikin littattafan sunna ai ga shi a cikin littattafan sunna ba ku san littattafan sunna ba tare muka taso da ku a nan anguwar iskanci kuke na dankali har kuka girma yanzu aka zo aka ja ku a shi'a ba ku yi karatu ba mun san tarihin ku yanzu kuka karatu har da za ku iya karanta al-isaba kawai ku je wani dan iska ya muku hoto sa ya ce ga wurin to ga wurin to karanta ka fassara yadda yake in aka ce ittihima fi'li ne mabni ala ma lam yusammi fa'iluhu duk inda fi'li yake mabni ala ma lam yusammi fa'iluhu ba wai a Hausa ba ba a Larabci ba har a harshen Hausa ba gaskiya bane duk sanda yaro ya zo yake wai an ce ka bani kaza me ka'idar wai a wurin Bahaushe a ka'idar Hausa ba tabbas to yace an tuhumce shi wai aka ce ya yi zina amma wannan magana ba daidai ba ce a duk wa cewa wannan magana ba daidai ba ce ya kai ka ce ƙarya ce ta farkon cewa gaskiya ce ya kai ka iya gane haka wanda ya ba da labarin haka ya ba da shi a jumla guda yake an tuhumce shi cewa wai ya yi zina amma ba gaskiya ba ne sai ka ce an tuhumce shi ya yi zina gaskiya nan kuma sai ka ce a'a wannan ba daidai ba ce ya kai ka iya wannan tamizin haka ake ilimi saboda haka a hirɗin ku wallahi na'am eh eh eh الدر المنصور في التفسير بالمأثور مم. مم. مم. كذا. إيه كده Yau ran nan magana. Ba yana da kyau sai a magana. Kamar magana da na fara, cewa wai an ce an kafarta sanar da far'iyyat matsaloli na furu'a matsalolin furu'a ai inda mutum ya kayyata nassin manzon Allah sai sai ko ayat Qur'ani ba za a kafarta shi shi ne suka ce wani kafarta sanar ne saboda sanar ne ya ce a iya saduwa da mace ta dubura da da farko tukuna kafin a je maganganu na gaba mu dai mun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to al-imam an-nasa'i da al'imamu abu dawuda sun ruwanto hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mal'unin mal'unin mal'unin man atan ra'atan fi dubrika duk wanda ya sadu da mace ta dubrarki tsinanne ne tsinanne ne tsinanne ne abinda manzon Allah ya faɗi kenan sallallahu alaihi wasallam a cikin wata riwaya ta al-imamu Ahmad da al-imamu Abu Dawud wadda ta zo da isnadi mai kyau ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je wurin boka ko dan bori ya gaya musu magana ya yarda ya zama kafiri haka wanda ya sadu da matarsi ta dubura ya kafirce wa abin da Allah ya sauka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a tafi akan malamai na salaf da suka ce wannan kafirci da aka ce wanda ya sadu da mace ta dubura ya kafirce wa abin da aka sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam kafirci ne dina kufurin kafirci ne wanda bai so a ce mukhrijin min al-milla ba zai fitar da shi daga addini ba amma dai ya saba magana annabi ko sai suka ce wai saboda wannan ne mai kafirta sunan shine sai suka buɗe littafin ad-durr al-mansur fi tafsir bil ma'asir na al-imam as-suyuti cewa ai ga ibnu abbas na yi wannan irin fassara shi ma ya ce ya halatta a faru da mace ta tijira to a nan tukuna mu muna da ka'ida ba muna tafiya akan jahilci bane shekul islam ibnu taymiya cikin littafin shi iqtida'u sirat al-mustaqim mukhalafata ashab al-jahil yace wajibi ne kamar yadda ake tace maganganun annabi sai in sun inganta za a danganta gare shi haka yake wajibi a tace maganganun da ake danganta da sahabbai sai an samu su da isnadi da farko tukuna su yi bai kawo isnadin wannan magana ya danganta ga ibnu abbas la a cikin ad-durrul mansur alafar da cewa suyuti ya kawo isnadin ta tare da cewa ta bai kawo ba da a ce ma ya kawo kuma isnadin ya inganta ibnu abbas ne ya fassara ibnu abbas ba shi ne annabi ba sai a ce ya kuskure wajen fassara don annabi ya ce duk wanda ya sadu da matarsa ta dubura Allah ya tsine miki kuma ya kafirce abin da aka sauka wa annabi in wani sahabi ya ce ka sadu da matarka ta dubura sai a ce bas sahabi ta yi kuskure mun fahimci wannan da kyau ko to ba akan wannan matsala muka kafirta kunaini ba a matsala ce ta aqida muka kafirta shi mun fahimci kunaini da matsaloli ne guda biyar wurin fayyace su zai zo amma bari a tattauna daya cikin matsalolin cikin wannan littafi nashi a kasfin asrar da kuma kitabinsu muhabara wadda yayi da ainihin mutane a ranar yau zahara ranar da yake bikin murnar maulidin fatima yake fatima zahara bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ta zauna wani matsayi wanda yake babu wanda ya zauna shi cikin annabawa yake ba mu tsammanin wani ya samu wannan matsayi sai yake domin har ma an kasance ana saukarwa da Fatima Zahra wahayi kwana hamsin da bakwai bayan mutuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda duk yace an saukar da wahayi ga Annabi sallallahu ga wani bayan mutuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama kowa ne kai ko Annabi na da rai kace ana saukar da wani wahayi ka zama kafiri an fahimta na ko to kun ji wannan ita ce mas'ala daya cikin matsalolin da isa mu kafirta sunayi kuma ba mu kaɗai mu kafirta su ahalus sunna ba ba kuma mu kaɗai da ke rayuwa a nan zariya ba a'a malaman duniyar musulunci sun yi taro a rabitatul alamin islami fiye da malamai dubu sun haɗu akan cewa kumaini kafiri ne mun fahimci wannan da kyau ko sa'annan kuma har wa yau daɗin daɗawa malaman shi'a da kansu a Sheikh Uban Sarkarari ɗaya daga cikin shugabannin malaman shi'a na Pakistan ya fito ƙararra ya ce Kumaini fa kafiri ne saboda Kumaini ya ce manzon Allah bai yi nasara wajen isar da saƙon da Allah ya aiko shi da shi ba wai mahadin muntazar shi ne zai yi nasara a kai Musa Musawu ɗaya daga cikin ƴan shi'a kafirgumai na Iran ya ce wallahi da sai dina alina da rai wallahi sai ya yanke hukuncin kuma ya yarda aka ce Allah ya kai mu gobe lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk